عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa rayuwar mu ta kawo wannan rana daidai wannan lokaci yau asabat bakwai ga watan zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 25 ga watan afrilu shekara 2026 miladiya cikin ikon Allah mun sake haɗuwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na Dr. Abdul Azim Ibn Badawi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi muna cikin kitabul at'ima an so majin bayani dangane da a nau'in abinci wanda ya halatta da kuma wanda ya haramta. To shi wanda ya haramta yakan zamanto halal a wani lokaci, halal ba na dawama na asali ba, halal na wucin gadi. Kamar yadda can a baya mun ji aljallala haramci yana hawa kanta haramci na wucin gadi amma idan wannan batun ya kau to takan zamanto halal to haka nan haram na abinci yakan zama halal na wucin gadi kuma idan wannan larurar ta kau sai koma haramcinsa to a wani irin yanayi ne yake zamantowa halal ɗin na wucin gadi shi ne aka ce ibahatu kulli ma haruma inda al-ittira halaccin duk abin da aka haramta na abinci wanda muka ji a baya amma inda al-ittira lokacin da aka shiga kunci an matsu an fada cikin matsuwa matsuwa wanda ba za a iya dauke ta ba matsuwa a yayin da ya zamanto babu abinci mutum yana cikin wani farfajiya ko wani waje inda halal ɗin babu shi misali kamar a ce mutum yana halin tafiya ne ko ya fantsama ya shiga dawa saboda dalilin wani abu ‘yan kwanta-kwanta sun bi ko da ke su kwanta-kwanta ma babu ita ko ba a matsoron kwanta yanzu ba da kwanta-kwanta ana kwace kudin mutum yanzu shi ɗin ake ɗaukewa a ce irin wannan laƙaddar Allah suka kama mutum ya samu ya kubce yana ta gudu a jeji ba abinci kuma ga yunwa ta same shi to a nan faɗi abin da ya karo da shi sunansa halal duk abin da ya karo da shi a lokacin sunansa halal ko misali yanzu inda za ka ga Allah ya jarraba mutane da yaƙi wajajen da ake ta yaƙuƙuwa ake zaluntarsu an roroshe gidaje an hana su yanzu misali kamar ‘yan ƙwamu na falastin din na a yanayin da suke ciki su babu harama ta wajensu a shari'a ba duk abin da suka samu wanda zai ciwu to halal ne su a wajensu ci saboda suna cikin hisar an tsare su an hana su abinci Allah ya isa Allah ka isar mana kayan Yahuda wannan azzalumai da duk waɗanda suke goya musu ba kuma duniya tana kallo ɗan uwanmu musulmi suna kallo shugabannin musulmi na daulolin musulmi masu arziki masu ƙarfin faɗa a ji suna kallo Allah zai tambaye su to ibahatu kulli ma haruma inda al-iqra a irin wannan yanayi haram din ta kan zama halal Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce فمن اضطر غير باد ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم bayan da Allah ya ambata cikin suratul baqara nau'in abin da aka haramta wa mutane na abinci to sai Allah ya ce faman ittaqa duk wanda ya kuntata ya fada cikin kunci ghayra bagin amma ba wai yana halin zalunci ne ya fada ciki ba yanzu idan shi ne ɗan ta'addan ya shiga dawa zalunci yake albadi ne yanzu shi azzalumi ko wanda yake satar mutane azzalumi ne shi to sai ya shiga cikin dawa ya rasa abinci an fafare su suka rasa yadda za su yi suka yi ta gudu to a shari'a ko ya halatta wa kansa shi yanzu haram ne ci haram ɗin tana nan a haram amma wanda yake ba a halin zalunci yake ba har ya fada cikin wannan larura bukatuwa da kuncin wala adin ko ba ƙetare iyaka yayi ba mana ba ya fita ne fita na sakon Allah to a irin wannan yanayi Allah ya ce fala ithma alaihi babu laifi a kansa shi domin ya ci ba matsala bane inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukaki mai gafara ne kuma mai jin kai ne don haka yanzu shi haram din ta zama halal amma na wucin gadi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma cikin suratul ma'ida bayan da ya jeranta waɗannan ababe da aka haramta hurumat alaikum min tatu wa dam wa lam tanzir sai a ƙarshe ya ce fa man tawwa fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithm duk wanda larura ta jashi ya shiga cikin tsananin yunwa ba kuma yana mai ƙetara ya fita daga cikin jama'a ne don saɓa wa Allah ba fa inna allaha ghafurur rahim to Allah bai gafara ne mai jin kai a gare shi abin da ya jibinta na nau'in abinci qala ibn kathir rahimahullah muhammad ibn kathir Allah ya masa rahama ya faɗa cikin tafsirin sa karkashin ita wannan aya yace ai faman ihtaja ila tanawuli shay'in min hadhihi almuharramat duk wanda ya buƙatu wajen jibintan wani abu daga waɗannan nau'o'in ababen da aka haramta a cikin wannan aya ta suratul ma'ida da mushe da naman alade da abin da aka yanka da sunan wani Allah da dabbar da aka yanka ta a gindin gunki ai duk haram ne ko shi ne ya ce duk wanda bukata ta jashi zuwa ga jinintar ɗaya daga cikin waɗancan ababen da aka haramta Allah ce zakar Allah ta'ala waɗanda Allah maɗaukaki ya ambata lidaruratin amma saboda larura alja'atu ila zalika wanda ta ja shi zuwa ga haka ba wai yana zo na gani ba ba ana nufi duk lokacin da mutum yunwa ta kama shi shikenan sai zai samu mushe ta ya ce ai ni ba da kuɗi kuma na tsoro gaira bagin ba shi ake nufi dan ba ga sahabbai sun fassara shi a haka a zamanin annabi ba Abu Hurairah ta faduwa yake yi sahabbai sukan dauke dutse su daura a cikin saboda tsananin yunwa wani lokaci sukan yi tafiya suna ganin jiri wani lokaci sai su dinga ganin haza hazo saboda tsabar yunwa ta galabace su kuma annabi ya san da haka amma ba taba samun wanda yake zaune a gari kuma ya je shi ya samu mushe yana ci ko abin da aka haramta na nau'in abinci ba shi wannan ta tsaya ne ga wanda wani yanayi ya bujiro arin ba a saba ganinsa ba sai ya bujiro kamar irin kudancen da na yi a baya to idan larura ta ja mutum alja'atu ila zalika ta ja shi zuwa ga cin irin wannan falahu tanawuluhu ibn kasar ce to ayat tana nuna ya samu ya jibinci wannan abin ya ci wallahu ghafurur rahimun lahu kuma Allah mai gafara ne mai jin kai gare shi la'annahu ta'ala ya'lamu hajata 'abdihi al-muttar domin Allah madaukaki ya san buƙatar bawansa wanda ya matsu ya shiga cikin kunci da larura waftikarahu ila zalik da kuma tsananin buƙatar da yake zuwa ga abin da zai ci fa ya tajawaza anhu ya gafira lahu to sai Allah ya ƙetarar da shi ga wannan laifin ba za a kama shi da shi ba kuma Allah ya gafarta masa abin da ya jibinta ya zama bin larura ne in wannan nasosi shi ne malamai suka samu ka'idan nan abbaruratu tubihul mahdurat larura takan halatta ababen da aka gargadi aka ja kunne a kansu abin da yake haram to larura takan halatta shi amma wace irin larura larurar da shari'a ta zayyana ta ita ce larura mun gane ko abinda shari'a ta ce shine larura kuma ta ce a wannan babin abinda aka gargadi a kansa ya iya zama halal to shikenan ba mutum da yake tsara wace irin larura ba ce ba shi yake fassara larurar a bisa tunaninsa ba a shari'a ce take zayyana ne larura ai kage yanzu wanda ya fantsama saboda ta'addanci yana tafiya yana ganin hazo-hazo yana haɗa kafafu saboda tsananin yunwa shi nasa a haka sai ce ya shiga larura ko shari'a ta ce shi nasa ba larura ba saboda fitan da ya yi ya fita ne a matsayin zalunci albagi ne ko kuma ɗan ta'adda ne to kaga sai aka ce shi bai shiga ba amma wanda ya shiga a cikin wani yanayi wanda yake fita ta shari'a kuma sai wannan yanayin ya bujiro masa to shi sai aka ce shi nasa larura ce don haka shari'a ce take fassarawa na'am yace wa fil musnad wa sahih ibn hibban yazo a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal haka nan yazo cikin sahih ibn hibban an ibn umar marfu'a daga abdullahi dan umar ya rafa hadithin kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu Allah ta'ala yana kaunar aje marangwamansa kamar yadda yake kin aje masakonsa yadda Allah baya so a saba masa to idan har rangwame ya zo a shari'a Allah ya ce gashi an yi rangwame to ka je ma rangwame shi ya saka lokacin da aka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an fita a lokacin cikin Ramadan sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mutane kusan galabaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a ce musu sha ruwa a ci abinci sai wani mutane suka yi shiru ba wanda ya je ci komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo maka kasko da ruwa ƙwarya ma aka kawo masa ƙwarya da ruwa a ciki annabi sai ya daga ta sama duk wanda ya ga annabi ya daga ƙwarya hankalinsa zai zo kansa annabi ya rike kwarewa sai da attention ɗin kowa ya koma kan sai annabi ya sa kwarewa bakin sai kwamfada ai kafin ya ajiye kwarewa sai duk inda salka take mutane suna ta guduwa na neman ta ana sha daɗin sun ƙi ne saboda ba su ga annabi ya yi ba ba wai ƙin bin umarninsa ne ba daga baya sai aka zo aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadansu wasu sun yi kisha annabi ya ce ulaikal usat ulaikal usat waɗannan su ne masu sako wannan su ne masu sako me yasa yace masu sako an galabaita ana tsananin zafin rana kuma an galabaita shi kansa ya sha kuma ya yi umarni ga wasu su sha ba wai dan shi ya galabaita ba ai shi yasa da farko shi bai sha ba sai da aka gaya ma amma yana nuna cewa in har an shiga wannan yanayi to an kare azumi ba burgewa bane kana haki ana tafka tsananin zafin rana lokacin ramadana kuma kana halin tafiya kuma ka ce wa ke sai kayi azumin ka ba burgewa bane mun gane ko tunda Allah ya rangonta maka ya ce abin nan menene a ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى wanda bai da lafiya a cikin ku ko yana halin tafiya to sai ya kida waɗansu kwanakin da ba wanda ba ramadana ba sai ya rama ma'ana kenan ya sha shine nan aka ce inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu sau da yawa waɗansu ba sa gane wannan ruksa wallahi amma ana so ka je marangon yanzu kaga sun tsofaffi so ba sa zai wahala ka ga wai saboda tsufa a ce musu su sha azumi su sha ba sa dainawa Allah ba sa daina su dole sai sun yi sun saba saboda kawai su sun tsammata lazimtan shi ne daidai wata babata ta tsufa sosai kuma gashi rashin lafiya na mata bayani na mata bayani na ce to shi kenan na ce alhamdulillah da an yi da ita taki da na mata bayani sai da gamsu na ce to shi kenan ana yin ƙura'in ta wata ce amma yanzu ubana abin da tabbar wuce shekara ƙoma nake yau ɗaya a ce in daina a dole ma kuran batta Allah ya gafarta mata ta ci gaba da abinta kuma wahala take sha to duk inda aka aje rangwame Allah subhanahu wata'ala baya so ka wahalar da kanka kai riko da rangwame eh nan kenan ana nuna maka idan har ka shiga cikin karkacewa za ka ga kyamace a to in mutu ka mutu fa yin wata galabe ce ka tama illa ka faɗi magashiyan saboda ka ce kai ba za ka ci abin da yake na mushe ba ko ba za ka ci abin da yake na haramun ba sai kai amfani da shi larura ce ubangijin da ya ce maka haramun na yanzu shi ya ce ma ya halatta ma a wannan yanayin da ka shiga wani haza kalar fukaha don haka nan nema malamai suke cewa قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان malaman fikihu suka bambanta kuma suka karin bayani cewa ai jibintan mushe mutum ya ci mushe kuma ya san mushe ne akwai lokacin da yake zamantawa wajibi ya kad ya kunu wajiban fi ba'd al-ahyan a wasu lokata yana zama wajibi ne wajibi idan ba mutum bai yi shi ba yayi me yayi sako so akwai yanayin da mutum zai shiga a kawo masa mushe ko kuma ya haɗu da mushe ya ƙi ci to nan ya ma laifi ma ubangijinsa wajibi ne ci wa huwa ma idza khafa ala nafsihi wa lam yajid ghayraha lokacin da yake tsorace ma kansa mutuwa kuma bai samu wani abinci ba wanda ba mushen ba tafiya yake yi ya rasa abinci ya galabaita yunwa ta galabaita shi ka san akwai lokacin da idan yunwa ta yi mutum idan yunwa yunwa yunwa ta yi wa mutum karo sai rika ganin abu uku uku ko ko biyu hanya ya ga ta rabu masa to a wannan yanayi kai bawan Allah ka ci mana ubangijin da ya haramta ma bushin haishe ce maka ci a yanzu har lokacin kuma da za ka samu sauki wa kad yakunu manduban wani lokaci kuma yakan zama to mandubi abu ne wanda ake so amma inda baka yin bato babu laifi ba na yin mutum bai gama galabaita ba wa kad yakunu mubahan wasu malamai suka ce akwai yanayin da cin abin da yake haramun na mushe din yakan zama to mubahi ne halal ne ko kai ko kar kai duk daya shine suka ce bi hasabil ahwal gwargwadon irin yanayin da mutum ya samu kansa yana tafiya amma yana da hau cewa gari kaza yana kusa yana gaba kuma na yi kusan kai magana kuma da ƙarfi yanzu a jikina ban galabaita ba to ka gane wajen sai zama mubahi ne in ya ci masa yake ba wanda zai ci masa nesa in ya haƙura kuma ya kai ga to ya san ko a zai kaka da hanya ai ba lalle ne wai hangen da alaba shiga birni ba ko zai iya kaddara ya kusan kaiwa garin amma kuma sai yanayi ya canja ya samu diversion duk irin wannan yanayi zai iya kasancewa to wannan dai shine maratib din da suka kakkasa tanawuli na abin da yake almaita da aka haramta inda al-iqrar wani lokaci ya zama wajibi wani lokaci ya zama to mandubi wani lokaci ya zama mubah matakai ne mabambanta waqtalafu amma sai suka yi saɓani wajen fahimta da fatawarsu hal ya tanawalu minha qadara ma yasuddu biha wa maka shin idan mutum ya samu mushe zai ɗiba ne daga ciki gwargwadon abin da zai tare numfashinsa shi da sadarwa maka aka ce su sahabbai mafi yawancin lokata suna cin abinci ne lissaddar wamak wai abin da ake nufi da alwamak shine akhirun nafas numfashin karshe ma'ana mutum ya zo shi kakaci yunwa ta yi kusan halaka shi so da ƙirs to shi na ke cewa lissaddar wamak wai don ka kange wannan magagin mutuwar kare same ka to sai a ci abinci ke saka su sabai ba wacin abinci suke na sha'awa irin namu ba sha'awa ta san abinci yawanci na sha'awa muke ci ba wai don yunwa gaskiya sau da yawa ba yunwa ce take gala ba ƙaddaro da ita ma ke yi sau da an sa ƙa'ida sau uku za a ci abinci da haka lokacin cin abincin safe in yayin kawai sai ka kaddara kawai kana je yunwa sai ka ci in rana ta yi ma daga lokacin cin abinci ya gabato kawai kaddarawa za ka yi ranka yunwa kake ji sau da yawa ba wai yunwar bace in a me ya saka idan mutum yana cikin hidima yana ta wata ɗawainiya wata ɗawainiya ta kaɗe masa hankali sai kai magaraba bai ci abinci ba sai ya dawo gida tukun sai ce ah ni ba ashe ban ci abinci rana ba to me ya mantar da shi inda yunwa ta gaske ce ai da dole zai ji ta amma mantawa yake da ita ko ba haka ba ashe wata bayan ma da ake yawan ji don kaddaro da ita ake saboda ana shirin cin abinci three square meals ko dama an saba to su sahabbai ba haka suke ba suna cin abinci ne idan saboda bukata shi yasa su ba sa tumbatsa idan su ci abinci dan kaɗan suke ci wallahi shi yasa suka fi mu ƙarfin ba su ci ba amma kuma za su iya fafatawa a filin daga kai ku yanzu idan baka ci ba doguwar tafiya ma sai ta gagare ka sai ka so maganin haza hazo saboda ka riga ka tsara jikin naka a haka Allah ya dacar da mu Allah ya ce mana to shine malamai suka yi sabani kuma can sun haɗa kayan wancan fatawa cewa wani lokaci yana zama wajibi wani lokaci zama mandubi wani lokaci zama ba to amma shin idan an in an shiga wannan laruran abinda za a ɗiba na abincin da aka haramta kamar mushe matsalan hal ya tanawalu min ha qadar ma yasuddu bi maka zai ɗan ɗiba ne gwargwadon abin da zai tare numfashinsa ɗan kaɗan cikinsa da ya san an ɗan jefa wani abu da shi kenan yadda cikinsa ba zai kulle ba iya wannan zai ɗiba wasu malamai suka ce yanan ne aunahu an yashi ba'a ko ko ya samu ya ƙoshi wasu malamai suka ce ya samu har ya ƙoshi amma ba zai ɗiba ya yi guzuri ba au yashi ba'a wa ya tazawwada ko ku sai zai iya ƙoshi har ma ya guzuri wasu malamai suka ce eh zai iya yin haka mun gane bayanin ko wasu sun tsaya ne iya saddar ramak baya halatta a gare shi sai dai kawai ya kare kansa daga mutuwa da haka ba koshi zai yi ba dan kaɗan zai ci yadda dai cikinsa ya ji akwai wani abu amma ba koshi ya kai ba a ci gaba da tafiya a yanzu misali kamar mashin ne mutum ya hau ko wani sai ya tsaya sai ya fulta ko ba haka bane kuma iya inda zai je shi bai wuce kilomita goma ba ko kilomita ashirin kuma ya yi fulta ai kaga zai kai shi ya dawo da shi har da saura da yawa ma ko to wani kuma sai ya saka lita uku sai ta kai shi ta dawo da shi kuma sai ya kafe shi babu saura akwai wani shi kuma lita ɗaya zai sa kafin ya isa wancan garin sai ka ga ana karkata mashin ɗin ko an kwantar da shi ana karkatawa to wannan ai lissaddar maki ne karkatawa dan dai a samu a kai gaci duk wanda ka ga ya karkata mashin fata yake ya isa inda zai je inda zai samu mai to shine malamai suka bambanta akan wannan fatawa amma tunda har Allah madaukaki yace faman yatarwa غير باد ولا عاد فلا إثم عليه ai shikenan ubangiji subhanahu wataala ya talaki yayi ya halatta gare shi ya diba ya ci ya ƙoshi kuma ya yi guziri da shi ma Allahumma lokacin da ya isa gari ko kuma lokacin da ya ga wani abinci na halal kowane iri ne in ya ya gani kanya bishiyar kanya ce goruba ne eh ko goruba ita ma abinci ne to duk wani abu da ya gani kuma yanzu na halal to wancan mushen fa yanzu ya dawo haramcinsa a kulle kuskure ci to yanzu ya ci haram dan yanzu ya samu abin da yake na halal kuma larurar ta kawo mun fahimta to shine malam yace akan wancan bayani yace ala aqwalil malama sun yi batutuwa daban amma abin da muka faɗa da shine arwajib wallahu a'lam kama huwa muqarrarun fi kitabil ahkam qala yazo a cikin kitabul ahkam yace walaysa min shar'i jawazi tanawulil maitati an yamdi alayhi thalathatu ayyamin la yajidu da'ama baya daga cikin shar'i na halaccin ɗiban mushe a ci an yamdi alaihi salatatu ayyamin a ce wai sai kwana uku ya shuɗe a kansa la yaji da amma bai samu abinci ba kwana uku kai kwana uku baka ci abinci ba ba kowa ne zai iya ci gaba tafiya ba ko wani sai dai nemi gindin bishiya kawai jira mutuwa baka ga azumi ma wasu tagal-tagal da kira ke kaiwa bar mai hana zafi rana kuma aka sani ya kai kwana na biyu ai za a galabaita ai shi yasa musulunci ma ya hana mutane ya ce kada a yi misali ko annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam sabuzar ce na azumi saboda an san in har mutum ya yi to jikinsa zai galabaita gayar galabaita to ka kai kwana uku kam wani ba zai karasa kwana uku ba mutuwa zai to shi ne ya ce ba sharaɗi ba ne a ce kafin ka ɗebi mushe sai ka yi kwana uku baka san abinci ba kama ƙaryata wa hamuhu kafirun min al'awami wa ghairihim kamar yadda da yawa daga cikin gama garin mutane suke rayawa da ma waɗansu da ma bal matattarwa ila zalika jaza lahu duk lokacin da kunci da bukata ta ja mutum zuwa ga tanawulinsa shi ke na halatta a gare shi kawai tanawulinsa kuma sai ya samu ya ci ya ƙoshi ya ɗiba ma naman ne ga shi nan mushen barewa ne ko mushen jakin gida ko alhanzir mun gani alade ya ga alade sai ya ɗauka ya je shi ya gasa in babu wuta ya shanya shi a rana in ma babu kawai gaigaye abin sa haka lokacin da ya samu wani kuma shi kenan a yanzu babu larura yake jaki jaki ya gani jakin gida mushensa jaki dai ko yanka shi kai ma ai ba halal bane balle mushe amma a wannan yanayi ya halatta wa man turwa ghayra bagin wala ali duk abin da aka haramta ya halatta a wannan yanayi muna roƙon Allah kada ya kai mu irin wannan yanayi babi na gaba shi ma yana ta'allake da cikin kitabul aqima tunda an yi magana na nau'o'in abinci mafi yawa dabbobi da kuma abin da ya halatta da wanda bai halatta ba to wanda ya halatta ba haka kawai ake kwaɗin shi ba a kama ci a akwai wani tsari na ladabin shari'a wanda aka lazumtar wa bawa ya aiwatar kafin naman ya zama ya halatta a gare shi wannan abin kuma shine yanka ko abin da ya tsaya madadinsa shine azzakatu shar'iyya yanka wanda shari'a ta yadda ko wanda shari'a ta tanada ta'rifu han yake nufi da az-zakat az-zakat da balun in yazo da zayun kuma yana nufin zakka as-sadaqatu kenan fardiyya az-zakatu fil asli ma'anaha at-tatayyub ana nufin tsarkakewa ne wa minhu dangane da haka ne ma akan ce ra'ihatun zakiyya wai kanshi wanda yake mai daɗi mai tsarki ai tayyiba wanda yake mai tsafta mai daɗi tsarkakakke idan haka idan an ci azzaka wato tsarkakewa dabba saboda wannan jinin da ake fesarwa ya zuba an ƙara tsarkakewa nama saboda shi jinin a cuɗe yake da jikin naman shi kuma yana ɗauke da cututtuka sai shari'a ta ce a yanka saboda shi ya kwarare in ya kwarare to ɗan abin da ya rage a jiki na na a jikin nama wannan ko ba zai cutar ba insha Allah وسمي بهالضب لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبة an ambaci yanka a matsayin abin nan azzaka wato azzabu shine asalin yanka to shi yankan an kira shi ne da azzaka la'anna al-ibahata shar'iyya domin halatta dabba da shari'a ta yi ja'alatu tayyiba ta sanya wannan nama mai tsafta a yayin da aka zubar da jini da yanka to ya ƙara zama mai tsafta da za a amfana da shi wal maqsud biha huna abinda ake nufi da shi anan zabhul hayawani aw nahruhu wato yanka dabba ko kuma soke ta fa inna al hayawana alladhi yahillu akluhu la yajuzu aklu shay'in minhu illa bit tadfiya domin dabba alladhi yahillu akluhu wanda cinsa ya halatta la ya juzo aklu shay'in minhu to baya halatta a ci wani abu daga jikinsa illa bi tafkiya sai lokacin da aka yanka yanka shi yake halatta dabba ma ada samaka wal jarada in ba kifi ko kuma fara ba man tahillu dhabihatuhu to tun da an ce waɗannan nau'o'i guda uku guda biyu ko guda uku su ne suke halatta dabba nan biyu ya ambata amma guda uku ɗaya yana tsayawa a madadin ne a madadin yanka za mu ji bayaninsa a gaba yanka da za a sanya a sa wuka maƙogoro a yanka to wannan shine yanka yana halatta dabba na biyu sokewa da ake maraƙumi raƙumi ne shi ake masa wannan yana halatta a lokacin da aka soke shi na uku kuma dabbar da ta fantsama share da ke wadda ta fantsama ta aukace a rasa yadda za a kontrol ɗinta kuma gashi yanka ta ake sanyi tana ƙoƙarin kubce musu to irin wannan idan aka ɗauma shi aka jefe ta ko aka ɗauki wani abu aka wurge ta sai ya buge ta sai ta faɗi wannan kuma ya zama ajalinta shi ma ya gane matukar an jefa mata da bismillah sai ta zama to tamkar ne tamkar farauta domin farauta ita ma ana harbinta ne da bismillah ba yanka ba kuma in aka samu shi ta sayar ci to kowa ne zai yanka tunda an ce yanka yanzu yana halatta dabba da ta halatta ga dabba da ta halatta akuya ko tunkiya kowa ne zai sata gaba gabas ko kuma kowa ne zai yanka ta shikenan yankan ya zama to ya halatta a ci a akwai wanda ake bukatan shi ne mai yin yanka tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin dhakaran kana aw unsa wanda ya halatta ya yanka shine dukkan musulmi ko kuma dukkan bakitabe bakitabe shine da yahude ko banasare wanda yake bin addinin yahudanci ko wanda yake bin addinin kiristanci su ne ake nufi bakitabe zakaran kana aw unsa namiji ne ko mace waɗannan nau'o'i da nassan qur'ani su ne waɗanda ya halatta idan sun yi yanka za a ci kana ta'ala Allah madaukaki yace wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illul lahum cikin suratul ma'ida inda Allah ya jerin gwanan ababen da ya haramta na nau'in dabbobi ka gani aka ce ma almunhanika wadda aka makare ta wal mutaraddiya wadda ta gangaro ta suɗaɗo ta faɗo ta mutu wannan ɗiha da wanda aka soke ta ‘yar uwar ta soke ta ko wani ya soke ta haka kawai don zalunci sai ta mutu wa ma akala sabu da abin da dabbobi suka kashe suka ci sashenta shi ma haramun ne in ba in ba fi halatul ittirar da muka ambata to kaga da Allah ya jera waɗannan kuma a gaba sai yace wa da'amul ladina utul kitaba illal lakum yas'alunaka ma za illa lahum tunda an faɗa ababen da suka haramta aka haramta to kuma kamar sun suna tambayan annabi to me kenan halatta gare mu a cikin nau'in dabbobi yas'alunaka ma za illa lakum suna tambayan ka meye ne ne to ya halatta qul halalla kum tayyiban duk abin da yake mai tsarki ya halatta wanda shari'a ta halatta ya halatta wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah har in ayar gaba da Allah yace al-yawma halalla kum tayyibat to ku sani duk abin da yake mai tsarki yau ba halatta muku shi والآم الذين أوتوا الكتاب حل لكم سيكفار دماء أهل الكتاب أبنتم أهل الكتاب يا أهل التقريكم يا في ذكاتكم قال البخاري الإمام البخاري فسر وأن آية قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي طعامهم دعك وطعام الذين أوتوا الكتاب لم يدعوا البخاري تاو Abdullahi dan Abbasin sai ya ce, Zaba'ikuhum ana nufin yanke-yankensu da suke yi. Bai ana nufi cewa wai ƙosai, Kirista in ta yi ƙosai shi kenan ta soya dankali shi ake nufi. Abin da suka yanka, shi ma halal ne a gare ka kai a matsayin ta na musulmi ka ce, shari'a ta ce ka ce. wa an ka'ab ibn malik an samu daga ka'ab dan malik Allah ya kara masa yarda anna mar'atan dhabaha shatan bi hajarin fasu'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amara bi akliha kuma yanka bai takaita akan namiji kawai har mace mace ma tana yin yanka wai da ne mace in za ta yanka sai a kira yaro karami ko an rasa wanda namijin da zai yanka da kaza kuma tana farfarfar in an kyale ta mutuwa za ta yi mai gidan baya na to in za su yanka sai a kira jaruma daga cikinsu don sai jaruma ko jaruma daga cikinsu in za ta yanka sai a kira yaro sai a ce to dafa ta to ba sai ina rai aka samu wannan karatu ki yanka kawai eh ko tunkiya ne in za ki yankawa yanka ya halatta domin waɗanda ya halatta su su yi yanka kaga an mata a gefen addini dai an ce musulmi ne sai ahalar kitabai amma wanda yake ba majuse ko wanda bai yadda akwai Allah ba zindiki duk irin waɗannan su haramun ne a cikin kansu ko kuma injin injin ai bai da addini mu ko yana da addini a saka dabbobi a shirya wata wuka kawai ta zo wulas wulas wulas tana yanka su waya ce an rubuta bismillah a jikin wukar a akwai hisabi ne akan akan wuka da za ka rubuta mata bismillah wannan mushe ne yanka wanda za a yanka da hannu musulmi ya yanka shine abinci mun gane ko? ai ba a dogaro da ala ba a dogaro da ita ƙoƙarai to idan nan ai sai ke musulmi ko ahalar kitabai namiji ne ko mace wanda yake mai hankali ba mawakaci ba mawakacin yanka ba a ci ba ta kalifi a kansa yanka ya ibada ce in ya shi zai ja sallah zai ja ka ku ce to ku gyara sahu ai ba zai ja ku ba ko shi babu takalifi yanzu a kansa malamai suka ce wanda yake yana cikin maye abu da yake shi ma a wannan yanayi ibadarsa ba ta zama karɓaɓɓa ba sallah ma hana shi aka yaka ce la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to zaka ce wasakran shi ma yankansa bai halatta wanda yake cikin maye wasu malamai suka ce yaro karami wanda bai balaga ba amma maganar da ta tabbata shi ne wanda yake dai ba mumayyazi ba ko da bai balaga ba inda mumayyazi ne to yan kansa ya halatta domin mumayyazi annabi ya jaza sallarsa a matsayinsa na liman ma ya limanci mutane to idan har sallah za ta zamanto ta halatta ga manya ya limance su kuma shi a karan kansa ta halatta to yan kansa ma ya halatta insha Allah don haka mumayyazi ko bai balaga ba wallahu a'lam to wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa Imam al-Bukhari ya kawo shi daga Ka'ab ibn Malik yace anna mar'atan zabaha shatan bi hajar wata mata ce ta yanka akuya da dutse ka san su suna da dutse fekeke ko sai ga dutse a fefeke cikin tsaunukan nan nasu daga dutse kamar wuka ya a feke kuma makiyaya ne dabba larura ta sa sai ta ɗauki dutse kawai sai ta sa sai ta yanka ta kuma ta yanku fasu'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da haka ta yanka da dutse kuma ita mace ce fa amara bi akliha sai ce ku je ku ci abu ya umarni da a ci ta kashi wannan abubuwa sun bi sun halatta kamar yadda zamu ci gaba cikin abubuwan da ake yanka da su a kudusi shi ne ce alatu gabai abubuwan da ake yin yanka da su su ma sai an gaya maka wata juzu zakatu bi kulli ma ya haruju illa sinna wa zufra duk abin da zai sanya miki mana abin da zai yanka zai yanka zai tabbatar da yankan to yanka na shari'a yana tabbata in an yi da wannan illa sinna sai dai haƙori haƙori ba za a sa haƙori a yanka da haƙori ba wa zufra ba za a sanya farce a yanka da farce ba saboda yana da farcensa mai ƙarfi ne ya raina wuyan kaza sai tattara ya saka yana haka yana gogawa yana gogawa ya ce ya yanka da bismillah to ba za a ce dan farce ba abin yanka ba ne ba zai sanya haƙorinsa kuma ya gaggatsa ya gaggatsa shi ma wannan duk bai halatta ba saboda hadithin da ya zo daga a baya ta bane sa'a an jaddihi daga kakansa annahu qala yake cewa ya rasulullahi yace ya manzon Allah laysa lana muda ba mu da wuka wuka wadda ake yanka da ita ba mu da ita ya manzon Allah faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an hara dama tunda ka san a wancan lokacin ai karfe din ba wai yana da sauki ne kamar yadda muke da shi yanzu yanzu wasu abubuwan ma aka mulmula su zama kamar karfa kuma ma karfan dai a zamanin data ba a tono shi kamar yadda ake tono shi yanzu eh to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ma an harar dama duk abin da aka datsa ya kwararar da jini wa dhukira smullahi kuma aka ambaci sunan Allah fa qul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci laysa dhukra was sinna matukar dai ba farce bane ba kuma haƙori ne aka yankan da shi ba amma dhufru amma shi wato farce famudal habasha wukar mutanen habasha ne mutanen habasha ne suke da wannan ɗabi'a sukan yanka da farce to bai halatta ba wa amma sinu shi kuwa haƙori abin da ya sa aka hana aka ce fa'amun kashi ne nan sai aka sake fahimta kenan ashe kashi ma da za a ɗauke shi a feke shi a feke shi a yanka da shi bai yi ba ba a yin yanka da shi domin kaga abin da ya saka aka haramta yi aka hana yi da haƙori sai ce fa'amun saboda ai shi kashi ne kaga shi kashin shi ne asali ko to waɗannan abubuwa ba a yi yanka da su amma abin da ya wanci waɗannan matukar yana da kaifi kamar yadda za mu ji kuma cikin sharaɗin dole sai abin da yake mai kaifi ba za a samu abu wanda yake gwardo a yi ta ƙiƙiƙi ƙiƙiƙi ana azabtar da dabba a ana sa abin da yake mai kaifi an shaddad ibn ausin qala hadith ya zo daga shaddad ibn aus yake cewa fintani hafiztuhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu na kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah fa ya wajabta kyautatawa al-ihsan kyautatawa ala kulli shay'in akan komai komai Allah ya wajabta a kyautata masa fa idza qataltum don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi kisa fa hasanu qitla ku kyautata kisa ko da haddi ne za a yi mutum ya aikata wani abu da za a sare masa kai kar ku zo ku ce dan nema dan fashi da makami dauka shi ga hannu ku samu wata addawa da ba ta da kaifi ku ta caba masa aure a'a kar ku haka sai ku samu takobi ga yawa jini na wuce mai karfi a karanta masa ba shi din da ake kiyayya da shi ba halinsa da ya aikata ne ba a so kuma an aiwatar da wannan hukunci ne saboda Allah ne ya ce domin ya zamanto kuma izina ga wasu sai a fille masa kai fa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza dhabhtum idan wato kenan kaga nan da aka ce fa idza qataltum fa ahsinul qitla ashe ko da dabbobin da shari'a ta yi umarni a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsul fawasik yuqtalna fil hil wal haram nau'o'in dabbobi yace guda biyar fasikai ne ko a cikin harami ne ka kashe su balle a hilli kaga akwai maciji akwai kunama to ko sun inda aka kashe su sai kyautata kisa kaddan saboda kunama ta cije ka sai ka dauke ta kasa ta garwashin wuta ba kyauta ba ta cije ka ita babu alƙalami a kanta yau kunama in ta cije ka za muku hisabi ne kai dai addu'a kar Allah ya hada ku amma kai in ka saka ta a cikin garwashin wuta ai kan akwai hisabi a kan ka aikata zalunci don haka bai halatta ba da aka yi umarni ya kashe ta samu abu mai kyau wanda in ka buga mata ma ko da sau ɗaya ne shi kenan ta tarwatse ba su yi kicilata ko tsaka da aka ce a kashe ko hankaka da aka ce a kashe amma hankaka kake yayi ta karka kashe ta kai kaɗai a jeji saboda munguwa ce yan sai ta ma gayya eh sun taɓa mun gayya shekarun na sakandare da ƙyar na sha to ka ganin fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum idan kuma za ku yanka fa ahsinul zabha ku kyautata yanka ya kyautata yanka yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku ya wasa wukarsa kaga mu da shafara sikkin da sunan wuka ne kamar kai ne kace aska ka ce abin nan ya sunanta ka ce wuka ka ce banati da makamantansu wadda hidda haɗu kuma shafaratahu to ɗayanku ya wasa wukarsa kuma sannan yana cikin sunan wuka ma musa musa amma ita sun fi ambata wa aska ƙaramar wuka wadda ake iya aski da ita wal hidda ahadukum shafaratahu to ɗayan ku ya wasa wukas kaga wani sharadin kenan na yanka kuma wannan yana daga cikin kyautata yanka da annabi ya umarni me yasa aka ce wasa wuka falyurih rabihatahu domin ya huta sadda abin yankansa ana so ya wasa wuka kuma ya huta sadda ita in karamar dabba ce ana so a kwantar da ita a kayan gefenta na dama abin da gefenta na hagu tana fuskantar alƙibla sai a yanka kuma ana so a ɗaure mata ƙafafunta in ban da ƙafar dama yawanci mutane ba sa kiyaye wannan ƙafufuwan duk ake haɗawa a ɗaure to ana so a bar mata ƙafarta ta dama ita kar a ɗaure ƙaramar dabba me yasa aka ce a bar mata ƙafarta ta dama saboda ta ji daɗin shurawa lokacin da ranta yake fita wannan ɗin ma zai ba ta relief na saurin fitaran saɓanin a ce a mata takunkumi a shaƙe ta gam yana daga cikin ladabin yanka ai kun sai ragon layya ko Allah ya hore kuma yana daga cikin ladabin yanka da aka ce fa wa menene wa idza zabahtum fa ahsinu dhabha wani hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya yanka dabbas alhali ɗan uwanta suna kallo mana in za ka yanka dabbar kawo da sauran dabbobin daga wajen karka kwantar da ‘yan wasu a gabansu ka yanka wallahi sun san me kake yi za ga sun tsaye haka suna karta kallo hana ka ne ba za su iya ba dabbobin gida ne amma in dabbar daji ne ta ka kwantar da ‘yan to lallai sai ta kokarta wajen hana ka kuma ko kayanka wata dabba sai ta ɗauke abin da ka yankan ta tafi da shi musamman kamar da basa tana da wannan tana da wannan halin yanzu wata dabba ta kashe yar uwarta ko a kashe yar ɗanta to za ta je ta tai kokarin sai ta kwato ɗan nata macaccen kuma ta tafi da shi can inda take kwance ta ajiye abinta ba wai ci za ta yi ko na abu ba kawai ta ajiye to kaga ashe dabbar ta san me kake yi batta da iko ne ita dabbar gida to dan ka tausasa mata don Allah kuma duba yanka dabba da aka halatta maka wataƙila ma za ka wannan yankan ne a matsayin ƙurbani saboda neman yardar Allah kana yin ibada misali kamar layya ko abin da ya kama da irin wannan yanka na ibada za ka samu lada kuma amma umarni ka yi amma aka ce maka ka kyautata mata ka tausaya mata to ina kuma dabbar tana da rai ita kuma ka kuntata mata don Allah mu fa kasan nan gaba ɗaya duk abin da yake na hankali mutane ba su cika yin sa saboda wai su mutane ba su da hankalin da za su aiwatar da abin da ya dace in ba tsayawa a kayan su aka yi da bandiga ba kaga kamar yadda annabin Allah yake ga alaysa minkum rajulun rashid a rasa mutumin kirki a cikin ku shiryayye wanda zai iya nusar da mutane abin da ya dace amma ta yanzu ba a yi wallahi da mutum da isai abin da ya ga dama ba duba gari zai masa hukunci da haka ake lokacin da ake cikin tsari mai kyau lokacin su kura rama ba su samu mamayan kome da kome ba ana yin abubuwa kuma ana tafiya cikin cikin tsari mai kyau na hankali kuma al'umma suna jin daɗi a lokacin saboda komai yana tafiya a nutsamin da ya kamata kai a tsare maka haƙƙinka kuma a tilasta ka kuma kai biyayya kuma akwai tsari da aka sa bin tsarin kuma shi yake fayyace mu daga dabbobi dabba ce za ta zo ta kawai ta fusji ita dai ta samu abinci kawai da haka in ta zo kawai fusga za ta yi upside down za ta rike shi kuna in ta zo ta fusga ta can wannan ya fusga ta can ita ne kawai a samu to dan adam shi ma in ya zamanto a samu ne ya ɗebo kaji a bayan mashin tun daga sakuwa ya tabuwar azarai a boxer ya sa itace ko tun daga gamawa ya sa itace ya saka kaji ta nan kaji ta nan kuma ya ɗaure su da danko masu yawa kansu a ƙasa kuma yana fesa gudu ai ka san akwai zalunci shi ne wata tunaninsa kawai samu abinci kaga da shi da kura ba su da bambanci imana wallahi akwai zalunci a ɗebo shanu tun daga mai dubura a tafi da su har ikko wai a hana su zama ma ana gudu wai kasuwa kar ta tashi wallahi zalunci ne wannan wallahi zalunci ne an hana su ruwa an hana su abinci an hana su su kwanta su huta to a canje wani tsari mana wanda za a iya kai su lafiya ba tare da sun galabaita ba amma tunanin wai kuɗi kawai raƙumi ne ka gan shi an sa shi a gwal a boot ɗin gwal kasancewa ba don san ba da sa ransa aka sa shi a wannan gudu an zalunce shi to kaga duka wannan fa akwai haƙƙi a kai yankan da za ka yi ma na ibada da aka maka umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza zabahtum idan za ku yanka fa ahsinu zabha ku kyautata yanka wal hidda ahadukum shafratahu abinda zai daura wanda zai zama sababi wuka aka ce karka saka kana kiki kiki kiki a aka wasa ta ta kaifi me yasa wal yurhiba bi hatta saboda ya huta sadda shi lokaci guda ya yanka cikin ‘yan mintuna kaɗan jinin ya tsage ya bar masa ƙafarsa guda ɗaya ya shura ya shura shi kenan al'amar ya ya ƙare don kuma mutum sai je sarrafa to yankan ma za ka yi ka samu lada yankan ma za ka yi ka san zunubi ai dama kowane aiki a tsakanin haka yake mu ko dai ya samu lada ne ko a samu haka ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa ba mu tsaya nan insha Allah saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ta ramu aladan sa wanda kai kuskure ko muna roƙo Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum matar da jini ya dawo mata bayan jinin haihuwa da sati uku mana ina fahimtar kamar jinin haihuwa ya ɗauke bayan ɗaukewansa kuma da sati uku sai kuma ya sake dawowa wataƙila haka ma tambayar take nufi to in haka tambayar take nufi wannan da ya dawo jinin al'ada ne matukan tsakanin ɗaukewan mabiƙin da kuma dawowar wani jini an samu sace biyu kwana goma sha biyar dai ko sama da haka to wannan da ya sake dawowa kawai ya zama al'ada ai akwai matan da ba sa daɗewa kuma al'adar take sake dawowa ai shi yasa kake da wasu kan ne abin da ake ce kuni ka ko kurnai ko to wannan shi ne wallahu a'lam domin shi jina al'ada ba dole ne kusa ya yi watanni ko kwana arba'in ko abin da ya kamata wajen al'ada jinin biki ba dole ne sai ya yi dogon zango ba wata yakan ɗauke mata da wuri wata kuma yakan ɗan ɗau lokaci malami eh eto malamai sun yi sabani a kowanda suka ce yankan bai yi ba amma dai abin da yake ingantacce yankan yayi duk inda aka juya amma ba wai da nufi ba in an juya da ita wani waje saboda nuna isa ko ganin dama ko walakantar da doka ta wannan ba za a ci ba saboda an walakantar da addini ne dokar addini amma idan da larura ce ta sa wataƙila bai san alƙiblar ba ko kuma yana cikin yankawa sai ta galabaice su yana cikin yankawa sai ta galabaita ta juya shi dai aka gaba zai dage wuka ba ya ci gaba da yankawa shi kenan ba matsala za a ci ko batu a kayan bisimillah ba duk waɗannan ba a ambace su ba ne ya kawo su a nan littafin ba shi sa ba a ambace su ba ko batun bismillah ba shi idan mutum ya yanka ba da bismillah ba kawai ya kama ya yanka matsayinsa na musulmi za a ci ko ba za a ci ba shi ma malamai sun yi ta bayani wasu suka ce za a ci wasu suka ce ba za a ci ba kuma kowa ya kawo irin nasa dalili kuma akwai wanda yake shi ne karfi a ciki Allah samu dace in ba kuma ba waɗannan matsalolin lokacin da muka karanta fiqhul muyassar ai ya dandaka matsalolin ai sama da wannan ko duk da dai wannan din ma ya hararo su wajaje wanda kuma fiqhul muyassar bai hararo ba